أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شيخنا مو جمال ممو waɗanda suke tafe tare da muna akwai malam kawo akwai shugaban na zakirai alhaji isa mai gari da sauran masu mulki da jama'an wannan anguwa mai albarka da dattijai da muke tare da zuwa ko da yaushe da alarmomi waɗanda suke mana kira'an alkur'ani da 'yan makarantu da zakirai da sha'irai da iyaye mata muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau dai talata ne goma sha shida ga watan Rabi'u Sani. Hijiran shugaba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ɗaya ga watan goma sha biyu Disamba. Miladin rayuwa na biki Isa na Maryam shekaru dubu biyu da ishirin. mun dawo kan karatu mu na littafin sahihul buhari a mujalladinsa na uku a juzu'i na biyar a shafi na ishirin da biyu a cikin kitabul magazi kuma a babi na goma sha hudu kan hadisi na dubu hudu da ishirin da tara imamul buhari ya faɗa a cikin wannan hadisi حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو أوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الحشر قال بل قل سورة النذير تابعه هشيم عن أبي بشر وأن حديث إمام الواري سميزة وجمال منسى حسن دم مدركه ɗan Siddiru a Sadusi mutumin garin Sadusa a can ƙasar Basra an yi wani gari da ake ce a Sadus wato an yi malaman hadisai a garin da yawa da malaman na'au garin tana ƙarmar gari ce amma cike take da malaman hadisi da kuma malamai na na'au Allah ba mu albarkacinsu albarkan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wa ana mishi alkunya da Abu Aliyin albasari shi wannan malamin hadisin malamin hadisi ne wanda yake yakan yi dako wani za'i ya samu kudin da zai ci abinci eh ba su da girman kai ai haka Allah ya yi su eh illa nadiran shi girman kai ji hausawa wai rawani ne na siya bai da wani fa'ida wani sa'in kuma akan ba shi haddi ya yi surfe ya daka ya mai da shi gari ya biya shi wani sa'in kuma ya yi nika ya iya nika dinnan na dutse ba na wasa ba wannan malami mata ba su gwada min shi wani abu madakin gari ya yi so muna wa madakin gari barka da zuwa Allah ya saka da alkhairi wata rana muna gidan maulan mu shehi yusuf lokwaja sai madaki ya taho shi ma madaki kaman wannan madakin gari ne amma madakin bidda da ya ce masa madakin bidda madakin faila madakin shehu ibrahim madakin shehu tijjani madakin manzan allah haka yuce yusuf ya masa wannan kirari eh duk sun koma ga allah shi kan shi madakin ya koma ga allah shi ma maulan mu shehu yusuf an koma ga allah allah ji gansu allah gafarta musu allah nawwara musu allah ya kara kurakuransu da kuma wannan dama jama'a annabi ne ya faɗa jagororinku a duniya jagororinku a lahira haka abin yake zaɓi ne na Allah in Allah ya riga ya zaɓi mutum shi kenan ya zaɓi mutum kai ba ka da na cewa sai dai ka sallama to sai ka zauna lafiya to Allah ya mu dace to jama'a kun ji wannan malamin bai da girman kai babban malami ne amma ya mai da kansa dan aiki dan kodago abin da zai ci abinci to hakan ya fi da mutum ya je yana roƙo to shi ma ya samu hadisin wajen malam malamin sa ya hai dan Hammadu dan Zaidu al-Shaybani shi ma mutumin Misra Allah kare ya da gare shi albarka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam babban malami ne yana da yawan hadisi ya ji almajirin da shi Hassan shi al-Hassan dan Mudrikun malaman hadisi su yi caccaka kansa musamman Abu Dawuda wata cikin rijali da muke sayin tarjama su ban taba haduwa da wanda Abu Dawuda su ji tsani kai tsaye ya yi magana kansa mai nauyin kamar wannan ba iya waje na wannan shi ne karo na farko da na ji Abu Dawuda yana cewa kazzabu eh ya haka ya faɗa me yasa ya ce shi kazzabun saboda fahadu dan auku fahadu dan auku fa mai fada ababa da dal fahad bin auku to da wannan malamin dukkan su sun yi ɗalibta a wajen malami ɗaya da shi hassan dan mudriku da fahad duk ɗaliban shi wannan ya haɗa hamadu to abin da ke faruwa malamai suka zo wajen hadisi kamar suka ɗauko daga wajen malaminsu idan mutum ya yi mantuwa yana neman a tuna masa to yakan zo wajen ɗalibin da ya san yana rike da hadisi musamman tun da wasu suna rubutawa ne wasu kuma ba rubuta suke ba to wanda ba su rubuta sukan zo wajen wanda suka rubuta dan wato su tambaye su su gana musu ta haƙiƙi su rubuta to haka abin yake to shi wannan malamin Hassan dan Mudriku man tashi kan koma wajen abokinsa shi fahad dan auro hadisan da suka karba wajen malamin su to sun su yi nazari su yi ta hakiki mai karbuta ne aka gane a daidai ne to bayan haka shi ainihin fahad dan auro ko ce na taba jin hadisi kaza a wajen malami kaza wannan malamin da ya ambata shi wannan ba yi da bai yi ɗalibta wajensa ba amma ya tashi zai ba da hadisin sai nuna kamar ya yi ɗalibta ne a gaban malamin wannan shi ne dalilin da abu da ya ce mishi kazzabu amma su malaman hadisi suka ce ai ba ƙarya yi ba abin da yake faɗin gaskiya ne saboda haka ba ƙarya yi ba Allah ba mu albarkacin su ya haɗan amma babban malami ne shi ma a duniyar ilimin hadisi kuma mutumin basra ba sai irin su abu hatimin razi abu zur'atar razi kuma an san su da tsanantawa wajen sharhi da ta'adili to saboda haka tun da sun ce amintacce ne sika ne to lalle sika ne Allah ba mu albarkacin sa to sai dai an ce kamar ko a rayuwarsa ba taba ganin inda ya dariya ba ne eh shi ya dan amma duba ai irin su kiwa dan juman eh to ko gariya ko gaskiya wa an ce ya ce can namiji ya yi dariya dai ne ko zuwa shekara wallawa ne ban daga kuma eh ko an yi abin da ruwa cikin taro ina da wuya shi kaga yayi abin da wuya ta wuya eh ai sojan ne na hakika Allah ya samu dace albarka annabi Muhammadu ko jama'a kun ji shi ya haidan Ahmadu ya samu a gidan wajen malamin sa Abu Awana wannan mai magana a kansa wallahu dan abdullahi yashkuri shine abu awana an yi magana kansa da abi bishirin shi ma babban malami ne na hadisi kuma yana daga cikin kananan tabi'ai shi kuma daga wannan babban tabi'i sa'id ibn jubair kale shi shi sa'id dan jubair dalibin abdullahi dan abbas yace qultu ibn abbas na ga wa abdullahi dan abbas wata rana wani matsala ya dame ni cikin wata sura sai na ce aka ga wata malam na da tambaya sai ce to a wani sura ne tambaya sai ya ce mishi suratul hashari qultu li ibn abbas suratul hashari qala sai abdullahi dan abbas ya ce a a qul ka ce suratul nadir maimakon suratul hashari suratul nadir to yawancin warshu su sun tafi a kan ashiru saboda akwai kalman ashiru a cikin sura da awwalil ashiri to akwai wannan kalma to saboda ita ake cewa sura suratul ashiri shi kuma a dan abbasu ijtihadin sa ne ba wai ya ji daga annabi bane yace suran nadir saboda gaba ɗaya suran tana magana ne akan yahudawan bannun nadir dan haka yace suratul nadir ta ba abu shaymun وشيم يا مس متابعة دقى أبي بشر حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا مؤتمر بن سليمان عن أبيه سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رجل يجعل الن- للنبي صلى الله عليه وسلم نخلات حتى افتتها قريزة والنليرة فكان بعد ذلك يرد عليهم وانا حديث امام البخاري ya same shi kuma wajen malaminsa shine abdullahi dan abul aswadi babban malamin hadisi da aka yi shi a zamaninsa mai yawan hadisi imam buhari sun hadu da shi a lokacin da yake siyaha lokacin da ya zaga ta bagdad allah ya haɗa su ya samu hadisai ya karɓa a wajensa to daga nan kuma shi abdullahi dan abil aswadu ya samu hadisin daga malaminsa abdullahi bin abil aswadi ya samu hadisin daga malaminsa mu'tamiru dan sulaimanu dan karda mu'tamiru bin sulaiman mu'tamiru mu'ammaru mu'tamiru bin sulaiman to ya kwanta min dai amma dai ina da son dai haka lamarin yake dan Suleiman ne dan dan Tarhan ko yawa aka yake Mutamir bin Suleiman ko daga babansa shine wato Suleiman bin Tarhan Tarhan da mulhanu da ra sai ha'i mai ruwa da alubaki sai no ara Tarhan to ya ga dukkan su kuma malaman hadisi da shi da mahaifin nasa duk malaman hadisi shi kuma ya ce ya ji daga Anas bin Malik Anas dan Malik kuma sahabin shugaba ne sallallahu alaihi wa sallama shi kuma yace kana yace kana kana rajulu mutum ya kasance an dinnan na jinsi ne sahabai gaba ɗaya ke ne sun kasance saboda a wancan zamani akwai karancin abinci saboda haka sai abin da mutum ya dan dafa a gidansa sai kawo annabi wanda ya dafa abinci ba sai kawo masa to idan aka samu karanci abinci shi ma a gidansa bai samu abin da ya dafa ba to sai nemi dabino eh dabino ne za a kawo annabi to shine ma'anan wannan hadisi kana rajulu yaj'alu lin-nabi sallallahu alaihi wa sallama naqalatin yana ba manzon Allah wasu ‘yan kwayoyin dabino ya ce gashi ya Rasulallah. Kuma inda manzon Allah yake kamar ɗakin ita umar mumini na Aisha akan zo ne kurin sai a zuba a wajen. Kowa zo zai zuba, kowa zo zai zuba, haka ne. Illa na jiran a ɗakuna sauran a sama kama ranar ɗakin aikin Aisha kusan sabai sun sani suna kawo. To, suna yin hidima ne ga ma'aikin Allah. haka abin yake tafiya haka abin yake tafiya saboda shi ma'aikin Allah yana iya cin dabino ya sha ruwa ya kwana ba tare da matsala ba matan kama suna iya cin dabino su kwana ba tare da matsala ba saboda babu abinci babu kuma kun zaman sha karantawa a lokutan maulidi baya annabi sai kwana uku ya yi sati guda ba a yi girki a gidansa ba ya yi wata ɗaya wata biyu wata uku ba yi girki a cikin a gidansa ba kuma inda zo shi na ya sahaba wata uku har ma ke tambayan Aisha to da me kuke rayuwa ta ce da dabino da ruwa to za su yi cin dabino su sha ruwa su kwana ba tare da wani matsala ba saboda haka jama'a kuma ku yi sunna da ran da ku samu kudin da aka ci ba ne ba a da dan so dabino kwaya biyar ko shida a can ruwan gida ga wannan sha ruwa ai an jiya wajen maulidi to annabi da sahabbai da matan da suna yi mu ne wala mu sunkantu ba kuma ke nan ka miki da bi nan garki ba ta rai to annabi na yi alayhi salatu wassalamu Allah ba mu albarkacin sa to haka da mari yake ta tafiya haka da mari yake ta tafiya hatta tataha quraizata har sanda aka yaki banu quraiza sai da bene suka samu wannan biyar da banun naliyar wato a shekara ta hudu kenan. Sai zama su kuma suna da gonan da bene dewa sai zama da bene ya wadatu. To idan mutum ya kawo annabi da bena har annabi ya sani ya gani ki baraka lahu amma ka koma da kayanka Allah ma kuna gawa babu ne ina da shi kuma karɓar ne zan yi jama'a ku duba adalci da na nan shi ba zai karɓa ya tara ba sai ce ka koma da kayanka shine nan ake gaya mana fa kana ba'da zalika ya ruddu alaihi bayan an yaƙi naliyar maza laina koma da dabinin wanda aka kawo masa alaihi salatu wassalam saboda shi ma'aikin Allah ya sa lahira ne a gaba ba duniya inda annabi yana so ya tara dukiya da duk duniya ba mai arzikinsa duk gaba daya kai ba shi ba waɗanda suka zo bayan su sahabbai inda suna nufin tara dukiya da sun tara dukiyar da ba wanda zai tara ta a zamanin umaru ba ga dukiyar azubi a fili amma ba masu karba ba mai karba saboda kowa ya wadata ya kunshi ana ba shi salari menene kuma zai da dukiyar jama'a har ma watan zai kewayo bai ma cinye salarin nashi ba a ga wancan zamanin ke to amma shehunan malar kaka musu alkhairi duk abin da suke samu su ma inda suna nufin tsara kuɗi ba wanda zai yi kuɗin su a ba wane mutum wane mutum in ka je gidan ku sau ɗaya kaga abincin da ake yi na rana ɗaya kai a wata guda baka yi saka yi wannan abin ba wata ba wata uku in ka je gidan maulana shi da yaro zuwan bauchi har Allah baka daman ikon shiga kaga tukwa ne da ake dafa abinci wani shinkafa ne mafi karancin abin da ake dafa a kullum buhu shida wannan ta gwamnati buhu shida to kai mai dan mata ɗaya ko biyu an haka baka buhu shida wata nawa za ka yi kana caba a dai yin abincin da muke na rowan nan a za ka dai kana caba wata na abincin duk zai tsari bakin kuma kullum ne wannan shine Allah da kullum kuma shi gidan shaida ne ba gida ɗaya ke da shi da gidaje ne gidaje ne yana da su a bauchi yana da su a wasu garuruwa kuma kullum a cikin wannan hidimar ake to ku kaddara inda yana so ya tara dukiya nawa zai tara wadana shi kere ibrahim tsari ku kaddara yana so ya tara dukiya nawa zai tara da sauran shi mu Allah ba mu albarkacinsu albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam na'ibu ya yi sosai imam basiru muna mishi barka da zuwa Allah ja kwana hadisin gaba hadisi ne na adamu bin abi iyasu حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن نادي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل بني النلير وقدع وهي الكويرة فنزل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله wannan hadisin Imam Buhari ya same shi a wajen Adamu bin Abi Iyasi babban malami ne wanda mai tarjamar sa kwanaki shi kuma daga malamin sa Laifu dan Sadu mutumin Misra shi kuma daga Imam Nafi'u babban makarancin nan kuma malamin hadisi daga abdullahi dan umara shi ma kuma babban malamin hadisi babban malami na qur'ani radiyallahu anhu ma da dala tabbata gare dala yace harraka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da mincin Allah tabbata gare shi ya kwakkona saboda talgisi harraka ce ba ce haraka ba harraka ya kwakkuna na kalabani na riyar bishiyoyi na dabinai na banin na riyar wata da'a ya yanyanke bayan an kona wasu an kona ne wasu kuma an yanyanke su ne aka bar kututturan a tsaye wasu kuma an kona wasu kuma kwata-kwata ba ta ba su ba haka na ya kasa da binan kashi uku to galadi gari ya iso muna mishi barka da zuwa Allah ƙara lafiya Allah ja kwana albarkar tigar rasulullah to jama'a kun ji annabi ya kwakkona gonaki na banu nalir na dabinan su wakata a kuma ya sa an yanyanke wahayar buwairatu wato sunan wajen shi ne buwairatu sunan inda dabinan suke wasu kuma suka ce a dabinan wato buwairatu an masa fassara biyu wasu suka ce bishiyoyin dabinan su ake ce ma buwaira wasu kuma suka ce a inda aka shuka dabinan wannan kuma shi ya fi bayyana inda aka shuka suna ne na waje buwairatu tana zana sai Allah ya saukar saboda abin da ya faru na gaya muku dazu kowannan mutane suna cikin dogayen gini dogayen bene to lokacin da ma'aikin Allah zo zai tsare su akwai ganuwa a garin saboda haka sai suka tsare kawunansu bi ma'ana suka shiga cikin ganuwa suka shiga cikin gidaddajinsu to da suka ga ana yanyanke dabinansu ana konawa sai ta windo ko ta sama ko suke ce Muhammadu ta ce barna ba kyau yanzu abin da kake yin nan barna ne ko gyara kun sabai kun ce annaban ku ya zo muku da gyara yanzu abin da kuke yin gyara ne ko barna kun ji abin da kuka gaya musu to shi ne Allah ya saukar da wannan aya na'am abin da annabi yake gyara ne kuma bai haka ba sai da izinin mu in ya yanke bi izinillah in ya bari bi izinillah in ya kona bi izinillah duk abin da ya je bi izinin lahi bi izinin lahi bi izinin lahi shi sa ayat ta zo ma qada'atun min linatin fa bi iznillah aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillah duk da izinin Allah ba yayi ne son ran shi haka kullun gaba kadi ba a'a Allah ne yace haka to kun ga zargin da suke bai samu shiga ba tunda rabbul izzati ya ce a'a da izinin sa to shi ne na ce ma kada a abinda kuka yanke min linati ko min linati shi ne malamai suka yi maganganu ina duba tafsiru al-jami'u na imamul qurtubi sai na ga yayi fassarori guda goma akan wannan kalma linatu kwaya ɗaya ta fassara ɗai ɗai ɗai ɗai har guda goma yi to amma fassara wanda ya fi bayyana shine linatu shine bishiyar dabino ta mace ba namiji ba linatu ba ce linu ba in daga lana ya linu aka wasu kashi to shine to shi kuma sun ce dabinan ma hawa kudu ne akwai ajiwa akwai linatu akwai menene ɗayan kuma haka ne an ambata su yana na cikin wannan tafsirar da Allah masu wannan tafsiran kun goma ku duba. Eh na tafsirar Qur'aba a ƙarƙashin wannan aya ya kawo maganganu masu yawa har ya faɗi ma falalan sura da na gani wanda Imam Salabi ya kawo. To ala ayi halin annabi bai yi son kai ba ya yi ne da izinin Allah. Sai hadisi na gaba? Hadisi na dubu hudu da talatin da biyu. حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال أخبرنا جويرية بن أسماء عن نافين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نقل بني النمير قال ولها يقول حسان بن ثابت مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على صلاة بني لؤي harikun bilgu wa irati mustaqiru lalle ku da shi wannan baiti wa ana ala sarati bani lu'ayyi harikun bilgu wa irati mustaqiru sai ku kamo daga ƙarshen baiti harikun na'am bilgu wa irati mustaqiru harikun kokonuwa na wuta mustaqirun wanda yake ci bal bal bal bal bal bilkuwairati a waje da ake kira kuwaira kai wahana ya wulaƙantar da alasarati a bisa jagororin bani lu'ayi banu lu'ayi ya wulaƙanta ya wulaƙanta banu naliyar an ƙwaƙƙona musu da benai wannan al'amari ya bakanta musu rai wato an taɓa su a inda za su tabu ko banu naliru da kuke wani takama da arziki mayan arzikin naku daga ina ne source na arzikin ku yake fitowa daga dabinai to an kona maga fadin ku kuma ina kuma za ku samu kuɗi amirul malihi da shi ma zo shugabanmu na masu karanta shiriniya kuma dama ana yaban manzon Allah ga shi baiti ana karanta ga shugaban makaranta abu ya fi yaro alhamdulillah Allah ja kwana Allah ta gama lafiya Allah inganta zuriya alfarman shi da rasulillahi Allah kara muku lafiya albarkan annabi Muhammad da jama'a kun ji saboda haka abin da suke gadara da shi an kona sai kaka sai kaka tunda abin da suke gadara da shi kenan dan kudin da za su yi su sai maka ne ko a sai karaban da za a gera maka ne ko za a yi zirga-zirga ko za a ciyar da mayaka ko wani abu to an kashe wannan wannan hanyar an tarde inda za su samu kudi an tarde kaga shi kenan an ci karfin su karfi ya kare shi ne abin da wannan banki take nufi. To a lokacin da Hassanu ɗan Sabitu mai waƙa na manzan Allah ya faɗi wannan saboda shi musulmi ne. To sai wani kuma daga cikin mushrikai shi ma sai na shi baito shi. Amma lokacin bai musulunta ba daga baya musulunta. Amma bai musulunta ba. To shi ne yake kada sai faɗa. Ba a jabahu Abu Sufyan bin al-Haris. sai abu su biyanu dan hare su ina na sai da karatu ne haka ne ko abu su biyanu dan hare shi ma sai ya amsa masa sai ya ce adaman lahu zalika min sani'in wa harraka fi nawayi as-sa'iru فتعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضنا تطير kuna fahimtar karatu a daman lawo ba shi wancan na cewa annabi ya ƙoƙona ba shi ne ce a daman lawo zalika Allah ya dawomar da wancananka min sani'in na daga aikin ƙoƙo na dabbinai da sassare su Allah ya dawomar da wannan ya ci gaba ba tsayawa bai musulun da ba dan yana taimakon annabi kenan a ba taimakon annabi ke ba shi akwai hikimarsa mutumar kuma ga shi za ta bayyana wa arraka ya kwakkona Allah ya kwakkona as-sa'iru ya kawo wuta ma irin ta sayir ba ta duniya ba ma a ɗauko ta zo a kwakkona sai na waye ha a sassan gonakin ba wannan na kuwai ratu ba da sauran gonakan da binai na banu na lew duk a zo a kwakkona ta ta'alamu to kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam da za ka yi sani ayyuna wane ne a cikinmu, mu ba nuna lirin da ƙunsha ‘yan uwanmu, ko kai Muhammadu da musulmi ‘yan uwanka wane ne a cikinmu bin nufin zai wahala min ha daga wannan kokonuwar wa zai wahala. Wa zai wahala. Kun gane karatu? Suna da dabbe ne tushe ya fi dubu biyar. To idan shekara ya za a yanke su ba su da yawa ma'aikatan musulmai suna suke zuwa su hau su yanke a biya su kudi ya samu su yi dako a biya su kudi ya samu su daure a biya su kudi ya samu a yi lafin rakuma a tafi da shi wasu kasashe kudi ya samu to yanzu idan an ƙoƙona su ne za su wahala ko jama'an musulmi wanda sun dogara da wannan ne wajen cin abinci kun gane karatun albubu eh saboda haka ba su kadai ne in ma za mu wahala to ai ko ma za ku je mu wahala shi ne ma nan karatu kuma mai wannan magana ba kwanci suna shi abu su ya dan harisu dan kwan manzan Allah ne domin harisu a cikin ɗan abdulmuttalabi shi ne babba duk su wane ne abdullahi uban ma'aikin Allah da zuwa duk suna bayan su ne duk wayan nan ba a bayan su su bar dai hamza ko abbasu su waye duk dan nan da hari su shine gurba to dan wannan annabi ne bai ke wannan magana sai ko da sanan mun sani wane ne zai wahala wannan lamari ya kai inda ya kai saka alamu da sanan za ka yi sani ayyuna wane ne mubinirhin zai wahala ya zauna cikin kunce shi ne a can karamin sharɗe ce gugudin zane ga ma'ana waje zauna cikin wahala shine guduwa na eh wata alamu kuma za ka yi sani kai Muhammadu dan haka suke ce masa eh ba ce ya Rasulullahi dan lokacin bai riga ya musulunta ba amma baya musulunta ya ya musulunta wata ta alamu limamin gari ma ya zo muna mishi barka da zuwa muna fatan Allah kara mishi lafiya da jikan iyayensa ya hada mu cikin manzan Allah baki da wata alamu da sanu za ka yi sani ayyu arlina ayya arlina wanne ne daga cikin ƙasashenmu ƙasanmu sai ce mai kaliru za ta cutu wace ƙasa ce za ta cutu ko muhammadu da jama'an ka wanda ba ku iya noma ba dama ko mu manoma eh kaga shi ne yake ga rasulullahi eh wanne ne za ta cutu wace ƙasa ce za ta cutu daidai in ma mun cutu kuma za ku cutu kuma cutar na ku zai fi namu yawa saboda ko kuka fi amfana da abubuwan da ake abin da ake ku kuka fi amfana da shi don haka ku ne za ku fi cutuwa a cikin wannan kilgazi nashi da yake kawowa Allah ya mana sura albarka da Muhammadu a malamu ma ya iso shi ma salu da shakki sai haka shi ma ya iso wannan waje mai albarka to muna wa malam barka da zuwa kuma muna fatan Allah ƙara masa lafiya Allah ƙara masa lafiya Allah ƙara masa lafiya da dukkan marasa lafiyan kuma Allah jigan iyayensa kuma na mu iyayen Allah jigan su shehu mu shehi sai haka Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya inganta zuriyarsa baki daya da mu almajiransa Allah ya inganta mu albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama to alƙawarin da muka yi da cewar in manzo za mu ƙara bayani da wasu ayoyi na alƙur'ani dangane da wannan kissa na banon nalir kuma idan ba manta ba mun ambata cewa da asalinsu yahudawa yahudawa kuma mutane ne mutanen banza mutane ne masu saba alkawari mutane ne wanda sun kware wajen makirci da shirya tanadi mummuna ya sa kuka ga har yanzu duniya take wahala da su wanda kuka san yadda duniya take tafiya sikiyarin duniya yanzu a bangare na zahiri yana hannun yahudawa ne su suke juya ta saboda ƙasashen da ake ga sun ci gaba wanda su ne manya su ne superpowers to waɗanda suke controlling ƙasashen a yanzu yahudawa ne yahudawa ƙasar da suka shiga da irin su america irin su ingila irin su russia irin su faransa da sauran ƙasashe irin wannan g7 da suke cewa to wayannan ƙasashen gaba ɗaya yahuda suke kontrolin nasu shi sa wani lokaci ana hira da benjamin na tanyawo dangane da abubuwan da suke wa palestine ta'addanci da nuna fin ƙarfi ake ce ba ka jin tsoron amerika za ta motsa ke wani abu sai ce wanda ku wai suwayen amerika ma american actual thing suwayen ita ya amerika gabaki daya tana hannunmu ne mu muke sarrafa ta ko kansu america sun sani shi yasa ake yaban su wajen shirya tsaro a duniya an ce sun fi kowa ba sun fi kowa ba ne munafinci ne suka fi kowa mutane ne munafukai mutane ne azzalumai mutane ne makirai mutane ne masu iya shirya abin da zai cutar da al'umma sai dai in allah ya tsara al'umma to wannan kuwa saboda haka Allah shiga tsakaninmu da su wa mutane ne mutanen banza mutane ne wanda abin da suka sa a gaba su rushe musulmai da musulunci amma Allah ba zai ba su wannan iko ba to ana samun kuma wanda suke goya musu baya an samu wanda ya karatu a cikin karatun sa yake cewa wato gwamma yahudawa akan ɗan dariƙa mun kwarai ku a Najeriya gwamma Yahudawa. Yahudawa na kwan ka dubi Ƙur'ani ka duban maganganun da Allah ya faɗa kansu ɗaya ma kai ba za ka iya ba. Duba lokacin da aka ce ga abinci za a saukar musu manuwar salwa. Ko? Amma suka gaya wa annabi Musa lan na tajira la da amin wali. fada'u lana rabbaka yukhriju lana mimma tunbitul ard haka suka ce su ba za su ci abinci guda ɗaya ba a'a shi kenan kullum sai dai su ajiye kwano kwano ba za ka ajiye soyayyen nama ya sauka ga tataccen ruwan zuma mai sanyi kullum abin da ba ruwanka da wahala ba ruwanka da dafawa ko gasawa ba ruwanka da neman itace ko ruwan tafiya da abinci kuma za ka ci suka ce lan na su bira lada amin waye ba za mu taɓa yin hankuli a kan abinci guda ɗaya ba to ya kuke so wai su je su yi noma a'a shi ne a yi tambaye su yanzu ko ayyukan wahala shi ne ya fi muku a kan jin daɗi shi ne suka ci Allah ya ce musu to shi kenan nauyin abin da kuke ce kuke so min bagaliha wa kisaiha wa kumiha wa atasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa ajni billadhi huwa khairun ibidu misra fa inna lakum ma sa'altum to shikenan ku je ku yi noma ka ci wawa ko wawaye ga soyayyen nama wai suna son dankali ɗan na gudu dankali wake albasa yau na ga wawaye wannan ba daga raguri zai ya gawo amma duk wannan duk ba ma shi bane a a so din daga cikin miyagun ayyukan su zabi wani abu na abu mai sayu nan ne sa abu yana daga cikin ayyukan su daga cikin miyagun ayyukan su ya qatuluna nabiyyi na bigairi haqqi kuna kashe annaba ba haqqi kai akwai ranar da sun kashe mutane hamsin annabawa annabawan Allah ne hamsin da suka kashe aikin banu Isra'ila. Daga cikin ayyukansu suka ce so ba za su yi imani ba hatta na Allah a jaharatan sai sun ga Allah ido da ido gaba da gaba. Amma mai magana ya ce duk da wannan maganganu na su ya ce goma zuwa kan dan ɗarika. ai masifa an ya saukar wa mutum al'amarin ba kyau. Rubanin Naliru Allah ya saukar da wannan sura suratul hashri a kansu Allah zai fara buɗe suran da tsarkakewar zatinsa kansa da kansa ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh wa huwa al-azizul hakim Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma fi samawati duk abin da kuka sani yana cikin son mai wa ma fi al-ardh da abin da yake cikin ƙasa da abin da yake bayanta Allah ce sabbaha sun tsarkake Ubangiji, suna tasbihi ga Ubangiji a wannan fassara. Fassaran iyayen gidan musufaye suka ce abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasai sabbaha suna yin ninkaya, suna yin nutsu a cikin Ubangiji. Eh, kaman Allah wani babban ruwa ne, to kifayen da suke cikin ruwa su ne halittu. saman su ruwa ne, ƙasan su ruwa ne, gaban su ruwa ne, daman su ruwa ne, hagun su ruwa ne, komi na su ruwa, ta ko ina ruwa sama ruwa ƙasa. To haka mu halittu muke yawo a cikin Allah, na'am an ce a cikin Allah, a cikin halittun Allah, a cikin ikon Allah. Shi yasa can da aka yi maganganu Allah yake cewa Allah ya zo fa'atehumullahu. sai Allah ya zo musu a tehun lahun amurin lahi a wajen mukassiro. Allah din na nan suka ce an shafe wani abu abin da aka shafe shi ne amuru amurin lahi. Wannan Allah sai kuma ya kawace wannan zance nashi da sunaye guda biyu. Ya ce wa huwa azizu al-hakim Allah shine gwani aziz wanda wani abu baya gajiyar da shi. ma'anan al'azizu in ya kawo abu ba wanda ya sai hal. Yanzu ba ga hunturu na tunkaran mu ba, duk duniya duk halittu su taru su za su tara zuwan hunturu na musifa ba. Azizu ke. Duk sai ga jiddu. To idan ya kawo zafin ma haka, yanzu idan gari ya waye Allah ya sauko rana, kafin ranar nan ba wanda zai kare ka wane mutum, ba za ta karu ba. To wannan shi ne ma'anan al'azizu, in ya ga daman zai yi abu, to ba wanda ya isa ya hana shi, kuma in ya ko ba wanda ya sai kare. To haka lamarin yake, kuma alhakim wani ne a cikin al'amuransa mai yawan hikima, duk abin da kaga Allah ya yi, to akwai hikima cikin yin wannan al'amari. haka Allah yake to shine yake faɗa kuma huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal al-ashr ma zanantum an yakhraju wa zannu annahum mani'atuhum sunuhum min Allah فأتيهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب haka Allah subhanahu wataala yake idan baka san wannan ba baka san manzon Allah ba akan wannan abin da ya aikata gabanin nadir sai Allah ce huwa allazi manzon Allah shine wannan akarajal ladina kafaru ya fitar da wanda suka kafirta mushrikai wanda suka je suka makale a banin nadir an samu wasu daga gari wanda suka je suka matsale a banin naliyar to da suka ga wuta yi wuta sai suka gudu suka bar su yahudawa to waɗannan yahudawan su ne suna daga cikin ahalin kitab asalin su kamar yadda na faɗa da zan da la'asar daga asalin sham ne suka karanta sigobin annabi suka gani annabin nan zai fita a jaziratul arabi yana littafinsu zai fita maka yana littafin su saboda haka suka ce to bari mu koma ƙasan da annabi zai bayyana mu je mu jira bayyanansa abin da ya kawo su kenan ƙasan laraba da suka zo zamani kuma sai ya tsawaita su suna zaton a cikin shekara ɗari ɗaya ne ko shekara biyu ko shekara uku sai al'amura suka tsawaita aka samu shekaru da yawa domin tsakanin manzo Allah ma da annabi wajen shekara ɗari shida. Don ka ɗauko da na annabi Musa a can sai gana neman wajen shekara dubu. To shi ne zamani ya tsawaita kuma sun zo suna jiran ka ne to kuma sai gashi ya bayyana. Shi yasa da ya bayyana da ya tsara da ya ce kun karanta ni kun san na suna cikin littattafan ku. To tun da yanzu lamari ya kai inda ya kai ba za ku yi imani da ni ba mu kulle igiyan alƙawari. amma kun sani kun fi kowa sani na kuma wannan shine gaskiyar magana to shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fitar da su li awwalil ashari kamar yadda qur'ani ya fa ya tabbatar farkon taruwa aka tara su a farfajiyan domin maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka faɗa da la'asar abin da ya kai shi banin naliyar su taimaka mishi cikin biyan diya na waɗannan mutane daga banu kalbin wanda ake ce kalbaini aka kashe su guda biyu nan a bisa kuskure kuma wanda wannan kisa shine Amr bin Umayyada al-Lumari mun yi bayani da su shine wannan kisa to annabi yana so su taimake shi ya baro Madinatul Munawwaratu alaihi salatu wassalamu sannan ya zo ya yi sallan la'asar a farfajiyansu to shine ne ne su taimaka mishi shine aka ce wa zai ɗauki dutse ya hau ta saman bene ya sake wa annabi aka samu wannan shaƙi amur bin jakashun shi ne ya ɗauki dutsen zai sako wa annabi Allah ya kare shi kare da Allah ba mazan Allah Allah ya turo mala'ika Jibrilu shi ka gaya Muhammad ga abin da suka shirya masa suna nema su kashe shi maza Allah ya ga ya tashi wuf ba tare da ya cinta ba ya tafi sahabi ma sun bi shi ne daga baya amma ya tashi wuf ya tafi ya ya rasulallah ya ce ai Allah ne ya turo Jibrilu ya sanar da ni mutanen nan suna nufin su kashe to shine da ya tafi ya turo musu a Muhammadu dan Maslamatu wanda suna nufin kashe shi su fita su bar mishi garinsa su kuma sai ga wani yaro ɗaya su shine Abdullahi dan Ubayyu ya canna da sojoji dubu biyu rantsattu kuma suka nemi gudunmawan banu ga dafa to sai suka ga ga yawansu ga sojoji da biyu ga banu ga dafan in an hada za su yi nasara don haka sai ya ce ku ce wa manzan Allah ba za ku fita ba to shine suka turo a gaya manzan Allah ba za su fita ba lokacin da mai zuwa ya zo ya faɗa sahabai na tare annabi na tare abu da ya yi kuma har yanzu an kasa gane mai hikimar haka da aka gaya wa annabi sai ya shiru shiru ya yi bai ba da amsa bai ce komai ba can sai ce Allahu akbar da ƙarfi ya fada hatta duwatsu sun amsa wa manzon Allah cikin wannan kafara to har duk wanda suke gabansa sun amsa kiran ma'aikin Allah ya rikar da su sun arza. Me ya yi kamar haka wallahu ta'ala alam. Amma malaman tarihi sun rubuta. Allahu Akbar da ƙarfi ya yi kuma sabon su samu sa. To wallahu alam Allah shi sa me ya nuna wa manzon Allah. Ko shi ne ya ba su wa'adin kwana goma su fita su gargare. Ko shi ne suka turo ba za su fita ba. Ko shi ne shi da kansa ya fita alaihi salatu wa salam wallahu ta'ala lam an ce ran asabar ran asabar ya je neman diya da zai sake fita ma yanzu a ran asabar ya fita da sahabbai ya kira ali ibn abi dalib ya ba shi tuta ibn ummul makatum ya ce ga madina hannunka sai mun dawo ji maulana rasulullahi to shine suka fita da fitansu da dawowa wasu malamai sun ce sun kwana goma sha tara wasu sun ce ishirin akwai masu rubuta sha biyar kamar irin su Muhammadu Rida amma abin sahab ya ce abin da ya tabbata wajen kwana sha tara ko ishirin annabi a wannan tafiya. To kar ku manta gidaddajin su gidaddaji ne masu tsayi shi nan kun duba cikin hadisi za ka ringa ce ana cewa Adamu. Adam gidaje masu tsayi haka benaye haka gidaddajin su yake. To ga su da yawan bishiyoyin da benin ga gidajen su yana da tsayi gashi suna da ganuwa. To manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tafi sai suka shige ganuwansu, suka shige gidajensu. To kafin su shiga sun yi tanadin kibiya, kibiyoyi da yawa sun yi tanadin duwatsu. Saboda haka da suka kulle gidansu shi ne suke wa annabi da sahabbai harbin duwatsu. Ana ta harbin su da duwatsu, ana harbin su da kibiya. Suna harbin su da duwatsu, suna harbin su da kibiya kuma abin da ya daɗa muna na abin bishiyoyin nan na dabinai gini mai tsayi bishiyar dabino mai tsayi sai ya rufe ainihin ginin daga nesa ta asai ba sa gani su kuma daga can suna lekowa suna ganin su shi ne annabi don hikimar yaƙi ya ce a sassara dabinan kun ji dalili don ya taimaka musu kuma jini kiliya kalle ko ta windo kai ma ka sha. Saboda haka sai aka yanyanke. To shi ne suka leko daga windo din kuke gaya wa Rasulullahi a ka ce ka zo ne kan gyara irin wannan abin da kuke yin gyara ne. Ana gaya annabi ana gaya wa sahabai. To jama'a ku ga sha'anin Allah abin ya taba sahabai. Sahaban abin ya motsa su suka ka kai wannan abin ba kaman sun fi mu gaskiya ba gaskiya wannan ba gyara ba ne. Malam, tarihi abubuwan da ya gudana a wancan lokacin ba dan sahabai suna tare da Rasulullah ba ne. Talibin ya isa, da ya isa. Wata sun fara jin kamar haka, eh, ai kaman abin da suke bane haka ne. To, ba dan Allah ya saukar da aya ba. Saboda haka, Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka yanyanki kuma jama'a wani abin mamaki ne da na shiga cikin bincike an ce suna da bishiyoyin da biyu masu dubu biyar to kwaya nawa ne annabi ya sa aka yanke guda nawa ne ya sa aka kona jama'a kun san wani abin mamaki da na riska kwaya biyar kwarai kwa biyar kwaya biyar kacal a cikin dubu biyar kai akwai malamin da ce bishiya ɗaya ne ma ya sa aka kona. Ta jama'a ku duba wannan al'amari, in ka ɗauki wannan ka kwatanta da abin da aka bari to na waje barnan ma me aka yi. Ai ma ba yi wani barna ba, saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakikanin abin da zo ya dama gyara ne. Saboda haka sai zama ɗan kona wannan da aka yi kamar barazana ne a ba su tsoro su zo su musulunta. kuma kaddaran Allah shirya sun suka yi ruwa da musulunci dangane da cewa sun san annabi Muhammadu. To shi ne da aka tsaya suna sauraron sojojin su dubu biyu ta hanyar Abdullahi dan Ubayu. Ba su zo ba yau ne, gobe ne, jibi ne, ashe alƙawari ne fanko. Ba zo ba. To sai ya zamanto wacan banu garafan sun hada ka shirya da su za su zo ba su zo ba. su kuma ba su da yawa da za su iya yakan annabi Muhammad. To jama'a shine sai suka sallama to Muhammadu yanzu za mu fita mu bar maka kasanka ya ce to wannan ne kuma ba ku isa ba ai kana ba wannan damar to annabi rahama ne annabin jin kai sai tausa ya ce ya ku fita amma da sharadi kar ku ɗauki makami ku fita kurum to shine suka aka ba su dama fita da kayan rakumi ɗaya to na gani a cikin wani nasuwa kowane mutum da ya ba shi rakumi uku jumlar rakuman da suka fita da su ɗari shida ɗari shida kaga kayan rakuma ɗari shida kun san ba ƙaramin kaya ba ne suka fita manzan Allah ya sa sai ina Ali bin Abi Talib da sauran sahabbai suka kora su to sai aka samu wanda suka gurgudu daga cikin su to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Salim dan Hunaymu da shi da Abu Tujana samma bin Har yace su ko su je duk wanda suka gudu na a karkaro su in ba su yadda sun ba da haɗin kai ba a kashe su in sun ba da haɗin kai kuma shi kenan to shine sai suka fita suka bar gidajensu to shine nan Allah yake gaya mana yadda al'amuran suke guda suka gudana su ne suka fita daga gidan zirinsu kuma ba su zaci za a fitar da su ba mazanan tumuwa ne kwarju ba su zaci Allah zai fitar da su kuma za Allah zai fitar da su ba su abin da suke zato manya-manyan gidajensu dogayen benaye su ne husunan da wannan aya take magana mani atuhum husunu wannan gidan da wasu ne za su kare su daga barin azaban Allah su kare su daga barin ainihin yakin da manzon Allah ya kawo musu to amma ba zai yi ba Allah ya riga ya zantar lalle lalle manzon Allah zai nasara kar to shine abin da ya gudana to sai Allah ya zo musu ta inda ba su yi zato ba shine nan Qur'ani yake cewa ba fi humullahu min azlam ya tasibu ba a ce humun lawo sai Allah ya zo musu malaman tafiyar suka ce amurin layi ne. Domin an bar gundarin ayar Ƙur'ani Allah ne da kanshi kenan ya zo. Da ɓar abin da ayar ke nuna ke. Amma abin da malaman tafiyar suka ce amurin layi ne shi ne abin da ya zo. Kuma Allah zai shefa musu razanin tsoro a cikin zuciyarsu, ƙazaba zai kuro da yi murhuku ba. to sai suka fara yin wannan abubuwa da Allah ya faɗa yuqrubuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina idan mutum ya shiga gidansa ya ɗiba ka zai fita sai ga ai wannan ya fi kyau sai ya aje wannan zai je ɗauki wancan sai ga ai wancan ma ya fi kyau sai aje ya ɗauka haka dai ya ga windo ma ya yi gyaran shi bai wuce wata biyu da gyaran windo ba ya yi shi da kyau kusan makera ne zai je ya rushe ya rushe kofar su barbaza su barbaza a farfasa abubuwan shi ne Allah ce yi kurgu na buyu zan bi aidi da hannayensu kuwa ba wai musulmin ba a to amma da musulmai suka zo kuma ya kuna murna za mu bar muku gidaje za ku shiga ku je ku zauna suka ce mu kuma ba gidajen ne a gaban mu ba to shi ne su ma musulmai suke rurrutawa lazim da za na yi wannan bayani su ma suka rurru shi ne Allah ce to ba a tabiru ya ulil lafsa ya ku masu hankali masu fahimtar karatu ku yi lura a cikin wannan abin da Allah ya aikata da su wannan yahuda na banu nalir da kuma yadda sahabbai su ma suka taimaka musu wajen rusa gidajen nasu duk abin da ya ja musu wannan in Allah da jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shine Allah ya ce walaula an kataballahu alaihim aljalaa la asabahum fid dunya ba don Allah ya rubuta ya zantar a kan kansu wannan fita ba su fita su bar garin su fita su bar wannan wajen ba don Allah ya rubuta haka ba la azaba hum fi duniya wallahi da Allah ya azabtar da su a nan duniya sannan a lahira kuma akwai azaban wuta wala hum fi lahirati azabun ne akwai azaban wuta to kamar me tambaya ya tambaya ya rasulullah me yasa Allah ya wa banu nadir wannan ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله دوني saboda sun saba wa Allah sun saba wa jakadan Allah shi yasa Allah ya musu haka ashe saba umarnin Allah da na manzon Allah abin da yake jawa kenan wa man yushaqi Allah wa rasulahu fa inna Allah shadidul iqab duk wanda ya saba wa manzon Allah mun kira mu muna karanta shakilla amma akwai shakilla kamar yar uwanta na can don akwai wannan kirayin guda biyu to duk wanda ya saba Allah ya saba manzon Allah to lalle Allah mai tsananin hukuma ne to bayan Allah ya gama wannan sai aka kawo hukuncin abin da ya faru to ga kafiran ne ga shi sun fita sun bar madinatul munawwara sun bar dukiyoyinsu maza Allah zai ce a tattaro duk abin da suka bari a kawo. To shi ne aka ji aka ringa tsintowa, aka ringa tsintowa, aka ringa tsintowa aka zo aka tara. Dama ban da makamai, annabi ya ce a tara makaman a gefe guda. Abubuwa na dukiya kuma a tara zuwa nan gefen. Ya ce a yi lissafi. Sai aka samu an gane a cikin abin da suka bari akwai sulke guda hamsin. Akwai kwalkwale guda hamsin. wanda gaba ɗaya sahabbai ba mai kwalkwali ba da yau ga shan samu hamsin araha da sulke hamsin an samu takuba takuba kuwa sanda aka samu ɗari hudu da arba'in ɗari uku da arba'in ɗari uku da arba'in aka samu wannan duka to dukiyar yaya za a yi da dukiyar to shine Allah yake magana akan wannan dukiya wanda aka bari shi ne na muku bayani wani karatu ne da ke ce shi ake kira bai'u a cikin yaƙi abin da ake samu na dukiya iri biyu ne akwai bai'u akwai alganimatu alganimatu ita ce yaƙin da ta karo suka yi gumurzu suka kashe aka kashe su aka samu wannan dukiyar to dukiyar da aka samu sunanta ganimatu wannan ana rabawa dakaru ne da dawakai da aka yi yakin da su wannan abin mamaki kuma shi doki wajen kaso biyu ke ɗauka jarumi ya ɗauki kashi da ƙwarai kuwa ai aikin da doki yake a yaƙi ma da abin ya isa saboda wahalalun da kuke sha saboda haka shi na shi kaso biyu ne sannan shi ma'ayin doki shi ya ɗauki kaso ɗaya wato zai ji ba uku kenan shi ga na shi ɗaya ga na dawakansa in ganimatu ne amma kuma to wannan shi baihu ne to shine Allah yake magana a kansa wannan baihu ma ba Allah wa ala rasulihi minhu wa ma abjartum alayhi min kailin wala rikabin walakin Allah yusallu rusulahu ala man yashau ma ba Allah abinda Allah ya fa manzan Allah baihu ganima kurum ba tare da wahala ba ba wani wahala na yaƙi sai Allah ba manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko kuma jama'an manzan Allah kama abjattum alaihi abinda aka samu din ko ba ku yi wahala ba abjattum daga ijabi ma'anarsa umurzu a kara duk ku yi haka ba don wannan duk an samu ba inda aka zo aka kara to kuma da aka zo din sai Allah ya cewa ko a kan kanku jaruma ba ku yi haka ba haka nan kailin wala rikabin dawakan kuma ku sa wahala ba wala rikabin wala raquma su ne karauka a nan ba ku haura kuɗi kun je ba ba ku haura wakwai kun je ba rakuni bai wahala ba doki bai wahala ba mutane ba su wahala ba ya Allah subhanahu wa ta'ala to Allah yana tsallatawan manzanninsa a bisa wanda ya so haka Allah yake cewa a cikin wannan wanda za ku lishe yin kadiyo to sai faɗa a gaba yadda za a yi da wannan dukiya wanda shi manzan Allah kuma haka yi ma a ba Allah wa ala rasuli min ahalil qura falillahi wa lirrasuli wa lizul qurbi wal yatami wa ibn as-sabili kay la yakuna dulatan bainal abniya'i minkum wa ma ataakum ar-rasulu fa wa ma nahakun anhum fantahum aka laifi to wannan ayar ita kuma ta ce abinda aka samu na faihu afa Allah wa ala rasuli min ahalil qura daga mazuwa alƙarya wasu gari ba madina ba kamar wannan ƙauye na banan nalir da wasu ƙauyukan da za zuwa samu nan gaba sai aka samu waɗannan dukiya rufalillahi na Allah ne Allah ya bayani ya sanya shi da inda yake so wajen rasuli shi ma'aikin Allahn kansa ya yi bayani ya sanya shi inda yake so, alayhi salatu wa salam, duk inda yake so ya sanya, so ya sanya. to amma ga tartibi da Allah ba shi ga rasul ya zo sai kuma Allah ya ce da waɗannan wanda za su ba fadin la wal rasul wani zil qurba ma'abuta kusanci ma'abuta zumunci dangin annabi to akan wannan matsala malaman mazahibu sun yi safari imamuna shafi da abu hanifa sun tafi akan wato banu hashim da banu abdulmuttalabi amma shi ma mali ya ce a banu abdulmuttalabi kurum ku ne zulkurba a nan je imamu mali to sun yi dogon jawabi nan ba tafsiri muke yi ba to wa'annan kenan zulkurba wani ya kama to da kuma ainihin marayu su ma wanda iyayensu suka mutu ba su bar musu komai ba amma idan iyayensu sun mutu sun bar musu wani abu to ba sa cikin wannan lissafi annabi haka yi wannan tartibi wani ya sama wani masajin da miskinai wabinin sabil da ɗan tafarki kuma a duk abin da aka samu na dukiyar yadda tsarin sa yake ba shine za a kasa ne biyar ɗin biyar wato za a kasa kashi ishirin da biyar wayana ba su kashi ɗai ɗai ɗai ɗai sauran gaba ɗaya annabi sai ya tarkace shi sai zo da shi na shi ne ga baki ɗaya don su malamin tafsiri sun ce muftada ne wanda ya zo amma ba yi da habari an fahimci karatu ma fa Allahu ala rasulihi من أهل القرى فلله ولرسوله ومن ولله ولرسوله سمي ولذي القربى بارك الله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل wannan duk mubtada ne abin da aka samu na dukiya da wane da wane da wane da wane to sai ne aya sai ce shiru shi ne aka cewa ƙur'ani akwai mubtada ne tsayi amma ba labarin mubtada wannan ayan yana daga ciki wannan duk waɗanda aka lissafa jirabin ainihin ainihin mubtada ko labarin mubtada shi ne ala haƙa lahum fiha ala haƙa lahum ba su da wani haƙƙi sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su ko sahabbai wanda ku gashi kun je da ku aka ɗiɗɗigo amma ba ku da komai sai abin da manzo Allah ba ku sai waɗannan wanda ayoyin ta lissafa kuma Allah sai faɗi ma wani hukunci kai la ya kuna dulatan bainal abniyayi minkum wannan duk an yi haka ne dan kar dukin ya zama to dulatan men dulatan shine watanda wajen wasusu wajen tattara ka lura da kudin gwamnati yanzu ya zama ya yi zama to kaman haka shi ne Allah ce don dukiyar kare ya zama haka an wani lokaci kafin a zuwa creating dana bin ƙa'ida na parliamentary system of government irin gwamnatin Britain, England kafin mu zo mu koma federal system na America. A wancan zamanin akwai wani abin da ake kira MA, Native Authority, a wancan zamani wanda yake tsayuwa kamar matsayin local government nan ko ba native authority ba to shi ne wani bawan Allah da ya ce ai asalin NA din nan abbreviation ne amma abbreviation ta abin da yake nufi NA din nan shi ne sai yake fassara musu namu ne shi ne N A din nan kuma sai ce abun namu ne abun kanin su suna buga kane ce wato rijijiya namu ne abin waje bayan da muke so to inda dai da wannan zamani ya gaya abin yake ba ta kashi da yanwa ma a ta kuma rasulu ba ku zuhu abin da annabi zo muku da shi ko yake abin da yana kwano a nan ne nake son yi amfani da wannan dama faɗi wata kalma kalma tana da mahimmanci ga ɗaliban ilimi kuna ji a ɓangaren ilimin hadisi akwai sahaban annabi masu suna abdullahi abdullahi suna da yawa amma an ware guda shida ana kiransu al'abadalatu a cikin wannan guda shida akwai Abdullahi bin Mas'ud akwai Abdullahi bin Umar akwai Abdullahi bin Abbas akwai Abdullahi bin Zubairi Abdullahi bin Mas'ud duk waɗannan suna daga cikin abadala to zan ba da misali da abadala guda biyu kan wani abin da ya faru da su zan fara da Abdullahi bin Mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi alfarin maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ne a zamanin sa yake duk mace kowace ce ita in ta yi kitso ta nemi gashi ta ƙara ta yi laifi a wajen Allah kuma wannan abin ya ce yana ƙur'ani saboda Allah ya ce komai yana cikin ƙur'ani ku shi ne wata ɗaliba wanda ta karanci ƙur'ani in ka raba ƙur'ani kashi uku ta kai haddace kashi biyu sulisani na ƙur'ani akan teke mace ce sai ta yi jarumtaka ta zo ta same shi. Allah ga wata malam sahabin annabi, ka ce wannan fatawa da ka bayi na Ƙur'ani e, ina yake a Ƙur'ani nuna mu, ai ba kai kaɗai ne ka san Ƙur'ani ba nuna mu. Na karanta Ƙur'ani ban gani ba, sai ce mata inda kin karanta da za ki gani. Ta ce to na karanta ban gani ba, to shine sai karanta mata wannan aya. Ma a ta kuma rasulu فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا shi kuma annabi shi ne wancan hani to maganan yana nan a ne a ƙarƙashin wannan aya amma ba ki da ido da za ki gani to na nuna miki jama'a kun ji da to na biyu abdullahi dan abbas shi ma makaici komai na cikin alkurani sai wani balarabe ma da cin qur'ani dan kare zai zo ita zuwa zai zo da kurun alkama a Allah gabar kamalan sahabin annabi ka ce komai yana Qur'ani yanzu wannan alkaman zai yi gurasa guda nawa gurasa nawa zai yi sai ce jama'a a garinmu na makallan suwa suka kware wajen yin gurasa aka ce akwai wanci akwai wanci akwai wanci amma wanci ta sha kansu ya ce a ji a kira min ita aka ji aka kira ta ya ce dube ruwan alkaman nan in za a yi burasa zai kai nawa kamar kwaya nawa za a yi da wannan buhun alkama ta duba buhun alkama ta ce to wannan buhu in za a yi manya-manyan gurasa za a fitar da adadi kaza amma za a yi ƙanana adadi kaza zai bayar in za a yi mutuwar dai kuma na tsakiya ba manya ba ba ƙanana ba zai ba da kaza da ka ba wannan hansa wannan balarabe yana zaune sai abdullahi dan ba zai ce to kai ka ji amsa ya ce to ai ba ka nuna min shakurani ba ya ce akwai shakurani kai ne ba ka gane ba fasalu ahala zikiri in kuntum la ta'lamun magana yana binne a wajen baka gane ba yanzu ga shi na warware ni ban san shi amma na kira wacce ta sani kuma ta warware sai me to in kun gane karatun kun fahimce ta ba tambaya. Dalika ba addini ba ne baya ƙur'ani, kamar wancan larabawan ƙauye, ba wanda suke fada ba baya cikin alƙur'ani. Su abin da suke so su gani a ɗariƙato iya zikirin salasati. Al'irfi ya faru su matsalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi abin da suke so su gani kenan. kamar yadda wancan balaraban kawai yana so ya gani karara buhu ɗaya na alkama zai kaza a su zo tambayi malamai su fitar musu su ne musu gane ba akwai shi a ƙur'ani yana nan a ƙur'ani maulidi ba shi a ƙur'ani yana nan a ƙur'ani samu arifan su gaya maka ko baka san komai ba ne ga suratu yusuf tungurungun wallahi maulidi ne na annabi yusuf Allah yake yi domin ga shi wasu ne ma arna kafirai mushrikai wanda ma ba musu musulunta ba sunan su ainihin abin nan yahudawan banin nadir ga shi yanzu muna ambatan sura ne ma su kutu Allah ya ware musu a Qur'ani ga shi muna ambatan to bare maulana rasulullahi ashe ambatan sa ba za a samu a Qur'ani ba ko Qur'ani a'a Allah ga wata malam wata kila kai ne ne baka fahimci abun ba amma akwai shi a Qur'ani yana billan kai ne baka sani ba in kan tambaye malamai to sai sun nuna maka Allah ya fi mana kurakuranmu abinda ba za mu iya ba Allah ya iya mana Allah ba mu alƙarin duniya lahira ya kare mana sharrin duniya lahira wanda suka shirya wannan maulidi Allah ya saka musu alƙairi duk sauran addu'o'i baki ɗaya malaman mu da su zo su yi mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal qasim lima sabaka nasrullahi wal hadi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haka qadri yawmi qadari lazim سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين